الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وآله وصحبه أجمعين الحديث السادس والثلاثون حديث ثلاثين بشدة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كربون أبا هريرة الله يقارى مسير دا عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال يتشي من نفس عن مؤمن كربة duk wanda ya yaye ma wani musulmi mumini damuwa min kurabi duniya daga cikin damuwar duniya dan uwanka mumini yana cikin damuwa tsaka mai wuya ka yaye masa wannan damuwa in bashi ne ka biya masa in yunwa ce ka ciyar da shi in wahala ce ka shiga wahalar ta kau ka yi haka dan Allah annabi yace nafasallahu anhu Allah zai yaye ma wannan bawa kurba wahala min kurbi yawmil qiyama daga cikin wahalhalun ranar kiyama kaga ashe duk wanda bai son ya wahala kiyama in kaga mumini na cikin wahala gaska tunkuɗa shi cikin wahala cire shi cikin wahala to Allah zai cire ma wahalar lahira annabi ya ce wa man yassara ala mu'sirin duk wanda ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin tsanani in ma ka bashi bashi ya dawo ranar biya ya ce wallahi ban samu ba a ɗan ƙara ne to yaushe kake iya samu wallahi ban sani ba je ka duk ranar da ka samu ka cika alkawari ka yi haka dan Allah to Allah zai yassare ma lamarinka ko ka yahi masa ko ka sabce mai wani abu daga cikinsa to ba mu yawanci mutum na cikin tsanani za a ƙara mai tsanani wallahi sai na rihe ka yanzu kana bin mutum ba sai ka rihe shi can kasa zai yi aiki ya biya ka ina ga kamar kamar eh akwai wanda kamun shi shine darasi gare sa kamar in yana da ne dama shi kamar mayaudari ne yana da to kun ga wannan a kama shi yana cikin hikima ya ɗauki wa'azi dan yana tsoron kamu amma wanga wallahi bai da ba a san shi da darga ba na yau ko gobe me ya kamata yi yassara ga ya kamata yi a sassauta mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bada labari annabi ya ce wa man satara yassara Allahu alayhi dunya wal akhira duk wanda ya haka Allah zai yassare masa lamarin sa duniya da kuma lahira wa man satara muslima duk wanda ya suturta musulmi sutura ta riga ta tuha ko sutura na wani aibi da ka gani kuma ya ɓoye ne yayi ba masu bayyana alfasha ba a cikin ɓoyewa ne sai ka huce ka gani kuma in ka dai mutunci zai zubewa to turka in kana iya haduwa da shi cikin sirri wallahi wane abun nan bai dace da kai ba ma hijja ce ta shedan kowa na iya kwada cikin tuntuɓen na amma a roƙi Allah da mu kokarta mu duka mu bari kun baka gaya ma kowa ba kan mutu da wannan sirri wallahi Allah zai suturta ka duniya da lahira to mu ba ku ga ba ba mu gani ba ma muna kage yanzu mai kage yana iya ganin ka cikin zunubi ya suturta ka abun nema ya samu wallahi jiya na kai kai Allahu akbar Allahu akbar kai na ga mutunan ka jiya wallahi wani ma a farai bai ba yaro ce da ya sha kwana ka ɗauka min shi dan ka san komai ana son shi bil haƙƙi kai dumen su kai dumen su zume kana zulmen su Allah kuma zai sa mala'iku su yi zulmen ka cikin laifi kama ta dini tudan yau waya wai abokinka za ka bar waya ka shiga dus sai ya ɗauke ta ba ka da abokin kwarai ni yake leƙo wai ya ga ko akwai wani abun da bai dace ba cikin wayarka kai mala'ika ne ɗan aro min waya apple value ashe ba a tal ba ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan ya shigo nan ya shigo nan duk masu irin wanga sai Allah ya tona musu asiri fi duniya wal akhira dan ni in idon ka yadda kuskuren abokinka aibin sa ce ido baka gani ba ha baka ci baka sha ba ka ce ma harshe mutane na da harshe ho kamar yadda ka iya karya su ma sun iya kalas ka wuce mutum bai da tuhahi da yawa mu zagin shi muke ba wai mu ɗin ko mu kamai ba to mai ɗan hulla guda ka wagga hulla walla ta ishe ni ganin ta ma ban so in yi to sai ya mai mana kai kullun ɗan takalman ga da an yi arme kullun takalman cin balsa ba ka ɗan jujjuya to bai da mi ya kama sai ya mai takalma shine islamu ha mu taimaka mu juna jama'a ba ai cikin makarantu ma wai ana yin haka wai mai hijabi guda kuma wai an zo karatu kuma karatu ya shiga kuma karatu ya samu albarka karatu in yayi albarka taimakon juna aiki da shi za a yi ba zagin dan uwanka za ka yi ba da riga guda kullun riga guda wala in kai mai dumci ko in ba kai ka gani ba ba wanda zai sani akwai waɗanda suna baka sadaka baka ma san wanda ya baka ba su ne waɗanda za su yi al'arshi ranar da ba wata inuwa illa wanda inuwa wanda ya yi sadaka da dama shi bai kirga bai ma iya gaya ma nawa ya baka sai dai kai ka kirga kai kuka in ya sa ƙasa ba sadakar ranar juma'a na zato ba ba sai an ɗan danna alalabu mai ɗan sulɓi ake sa ma Allah cikin masa mai sulɓi wadda an ba mai ɗan fike mai ri ya ce ba ta yi an je shan mai ba ta yi ce to akwai ranar juma'a randevu ranar juma'a gidan Allah can ana karɓar ta kutub cikin asuba irin wannan ba kawai ka san hannu aljihu wallahi baka sani ba da za a ƙure ka a ce wai nawa ka ba wallahi ban sani hannun hauni bai san nawa da mutabba da to gobe kiyama za a ce zo zamna inuwa al'arshin Allah Allahu akbar jiya na bashi jikka goma wai har ya canye kuma ya komo to kai ma baka ji goma ba jiya kenan shi bai da bakin ki wani ya baka shinka dan sako ban san kilo tun azumi wai har yanzu bata kare ba wai sai wani azumi kuma a kara shinka har ban san ko goburo tana yi mai kwana talatin ba ki mai mana balle magidanci ba jama'a Allah ka sukurta mu Allah ka sa musulunci mu yi aiki da shi daidai dan Kirista su ma su gane ga addinin Allah nan. annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah wallahu fi auni al abd Allah na cikin taimakon bawa ma kana al abdu matukar bawa na cikin fi auni al abd taimakon dan uwansa wai ko kun ji magana da annabi yace Allah na cikin taimakon bawa matukar bawa na cikin taimakon dan uwansa ashe gan ma mu yi addu'a Allah taimakan ni kana so Allah ya taimake ka sai ka bibo cikin unguwa wa ke son taimako wa ke son taimako na wani kana son in taimaka ma eh taimaka min tura mini motar ga to Allah zai taimakon ka motar ka ba tsiri ya butu tsakiyar gudurar za ka gane wani irin musulunci gare mu ta ba ku kai sai mota ba kuna tsaye ka jaye mu ne ita yanzu shi zai jaye mota in mu musulman kwarai ne masu tarbiyya kashe motar ka za ka yi ka hito ka taimaka ma dan uwanka wai accident za ka yi kana cikin jini wannan ɗauka shi foto mu tura cikin group eh ɗauko hutsa ɗauko hutsa kana kusan mutuwa wana ɗauka foto wai a yada kai Allah Allah ka jira mu wani kana cikin kwance cikin jini bai lalabe arjuhuwa ya tahi da poshak ya tahi da farta kuma mutum in an yi kiran sa ya kwazo ya zo Allahu akbar mun zo sallah jama'a dan shi kirista musulunci mu bai birge su musuluncin baki yahi na aikin yawa ne mutum na jin takaici ya taimaka ma dan to shi bai taimaka ma Allah ya taimaka ma ya kwandar da masassara yana iya taimaka ma wanda taimakon da Allah ya ma yana da wai wani ya yi samu wannan kuɗi an yi haka ba doro da yake tsaida ba a da cat wallahi da cat na rantse da Allah ka yanzu ko maluma na tsaida kwaya mu ka san mun san mutane ne wallahi kuɗi haka ai ta samu kullum shi ka goma goma yake da barawo ne barawo ne Allah ka suturta mu kenan kowa ya taimaka ma dan uwansa ko haka sahabbai sun kai Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum da su kwakwanci cikin yaki an gama yaki wani ya ce ruwa nike so sai an kamai ruwa a wance ya hiri bukata ku kai ma dan uwa shi ma aka ce ga wani can ga wani can duk sun mutu ba su sha ruwa ba su ne sahabbai dan shi kaji Allah ya ce radiyallahu anhum yanzu mu haka in an ce Allah ya yarda da mu muna so ko muna so yanzu a tunani dai abu alfi kana iya yarda Allah ya yarda da kai kuwa ya tabbatar kai shi dan mun sani mana ko mun san ayyukan mu mana ba da wasa Allah yake ya yarda da sahabbai zukatan su ne wallahi tsabta annabi da kaga yayi wushi inji Aisha an tabi addinin Allah ko wani mumini na cikin damuwa waɗansu sun zo daga ƙauye jiki da dauɗa tuwayi ba su da kyau sahabi ya ce kai tsaye na ga huska annabi ta canza ya ce ku yi sadaka ku taimaka ma ƴan uwanku sai da huska annabi ta koma kamar wata mai haske yana ta jin daɗi ana ta kawo musu taimako ya ji daɗi wanda shine islam muko da wani ya dan bude shago kai ta habaici kai ta takaici ya zo duk ya kore mu na kiliyan wallahi munafiki ne dan iya zuwa nesa ba shi ya ture ma kiliyan ba kowa da rabon shi wa man salaka tariqan duk wanda ya shiga hanya ya tamisu fihi ilma wanda yake neman ilimin shari'a fa halallahu lahu bihi tariqa ila aljanna Allah zai sauwake mai hanya da wannan hanyar da ya kama na neman tauhidi zuwa aljanna Allahu akbar duk wanda ya kama hanyar makaranta to ya kama hanyar aljanna wa mashtama qaumun fi baitin mutane ba su taba haduwa cikin daki min buyutillah daga cikin dakunan Allah ya tuluna kitaballah suna karatun littafin Allah wa yatadarasuna bainahum suna mudarasa kasankanin su wanga ya dara wanga kai kana tabara wanga yana alifun bawun kar in ma karanta mai alifun zai da wurin mai tabara ka koya mai mai wanga ya koya ma wanga suna mudarasa annabi ya ce illa nazalat alaihi mustaqina face natsuwa ta tabko musu wa gashiyatuhum rahama rahama za ta lullube su wa haffatuhum malaika malaiku za su kewaye su wa zakarahumullahu fi man inda Allah zai ambaton su wurin mala'iku waɗanda suke kusan Allah al-mukarrabun kenan su jibril da hamalatul arsh kana zuwa makaranta Allah zai gai sunanka wurin mala'iku in an gama karatu yanzu nan duk an ɗauki sunan da an gama karatu sai su je sama su ce Allah mun hito ba saura ba saura lungu kaza ba saye ba sayarwa wallahi sun zo dan son aljannar ka Allah ce sun ga aljanna mala'iku suke inda sun ga aljanna da sun ƙara kokari sai Allah ce to ni Allah ku shaida na gafarta musu sai mala'iku ce akwai wani ba wurin karatu ya biyo ba Allah ya shi ma na sa shi cikin gafara kamar da in ka dan biya wurin dan music kaɗan tsaya za a yi tarayya mana ko to haka shi ma aikin alkhairi duk inda kuka ga makaranta zamna inda sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe yace wa man batta bihi amaluhu duk wanda aikin sa ya shinkirta shi daga shiga aljanna yani aikin shi bai bashi damar shiga aljanna ba lam yusri bihi nasbu dangantakarsa ba za ta iya gaggauta shi ba wurin samun rahamar Allah da annabi ke nufi a ƙarshe kamar aiki tukuru shi ke sa ka samu yardar Allah babu ruwan Allah da balarabe ko bahaushe ko batube ko babarbare ko bihillaci a imani inna akramakum inda Allah atqakum khalas shikenan kowa bai yi wani ba illa da tsoron Allah Allah muke roko ya tara mu cikin lada kurakurai Allah ya gafarta muna ya shayar da mu ruwa masu albarka ya kare mu da shugabannin mu da mutuncin mu da addinin mu da kasuwancin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi